إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قديا دي قدر تامن حدوى أولنا يمتنا أصبر أيومنا شاهد أه؟ sha biyu ga wata na goma shekara ta 1445 wanda ya dace wa ashirin in watan hudu miladiya ta 2024 darasi na 36 insha Allah ta'ala a cikin littafin hirasatul aqida muna cikin gaba ta abin da ya shahi aqidatu salafi as-salihi laysat min rududil af'ali wa laysa fiha idafatin malai yana cikin yi mana magana akan cewa aqida ta mazan jiya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka biyo bayan su laysat min rududil af'al ba kawai ana magana bane akan aqida dan a mayar da martani akan wani tunda wane ya yi kaza mu ma bari mu yi kaza ba haka ake nihi ba malici wa laisa fiha idafatin babu wani abin da yake kare-kare wanda za a ce abu kaza daga baya aka kara shi abu kaza daga baya aka kara shi babu wannan kina aqida ce wanda take lahiyayya sabitatun min alkitabi was sunna wanda kuma duk abin da za a aikata to zaka samu cewa iya da asali a cikin littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama insha Allah ta'ala matashiyar karatu za mu tashi safaha ta 146 146 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa abubuwan da aka gabatar na ayyuka cikin ramadan tun daga abin da ya shahi azumi ne kiyamun laili ne karatun ƙur'ani ne tafsiri ne da sauran ayyuka makamantan wannan Allah ya karba mana gabaki daya Allah subhanahu wataala kuma ya ƙara wa lokacinmu da rayuwarmu albarka ya ƙara nuna mana wani Ramadan in a cikin imani da karsashi na abin da ya shahi aiki Allah subhanahu wataala ya datar da mu za mu tashi safaha ta 146 daidai kan gabar da malam yake bayani akan cewa waɗanda suke 'yan bid'a ne ko kuma abuta bin son zuciya suna bayyana cewa wai aƙida ta ahlus sunna rududul fi'l ne yani mayar da martani ne akan wasu abubuwa alhali wannan magana ce wadda take ba haka nan ba daga suna ga gwanda ma ayi shiru kai wa fasa magana na aƙida in ma wa'azi za a yi ko karatu za a yi ko karantarwa za a yi to duk abin ya takaita akan su tsarki su alwalla da sauransu wanda su kuma wannan ba sa samun gindin zama da sunan addini in ba aƙida ta ginu ba a ina za mu gane haka a cikin aikin annabin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mazala sallallahu sai da ya janye shekara na gugan shekara shekara sha uku a cikin garin makka ana kiran mutane ne akan tsagoran tauhidi kawai ya za a ɗora su saman turban da za su san ɗayanta Allah ba tare da sanya mashi kishiya ba ko a cikin magana ko a cikin aiki ko a cikin ƙudurin zuci. a lokacin da wannan abin ya zauna tuka a lokacin da aka yi sallah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai amshe ta shi na Allah ke cewa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wannan shine asalin tahiyyar dole ɗayan da Allah subhanahu wa ta'ala to suna cewa wai bayani akan abin da ya shahi aqida kamar mayar da martani ne alhali ba haka nan bane ba shi ne malai cewa iya daga cikin misalan da su ɗan bid'a suke ba da ma'abuta bin son zuciya a farkon safar malai ce wa za'amu anna min amfilatil idafati ala al-aqida sannan kuma sun raya cewa iya daga cikin abubuwan da suke kwatamce ne a misalai a bangaren da ya shahi aqida suka ce akwai idafat ai akwai wasu abubuwan da kare-kare ne ba su da wani fa'ida daga cikin misalin da suka bada suka ce alkhilafatu wal hukm alkhilafatu shine abin da ya shahi jagoranci wal hukm da abin da ya shahi hukunci da zartar da al'amura da alƙalanci suka ce abin da ya shahi khalifanci ko mulki suka ce ai wani abu ne wanda yake ƙari ne akan aƙida baya ciki alhali idan ka duba nassin qur'ani da hadisi sun yi magana akan abin da ya sha jagoranci ko musiba sun yi magana kenan idan ahlus sunna a yau suka suka ce a jagora dole siffanta da sifa kaza dole zaman to ya aikata aiki kaza kaga ba wani abu bane wanda suka kirkira a yau don su mayar da martani akan wani innama cewa dama qur'ani da hadisi ne suka bayani akan wannan bali cewa annaha suka ce wai magana akan abin da ya shafi khalifanci min ruduril af'al iya da cikin abubuwan suke na mayar da martani wai mi suke da ruduril af'al din suna nihin misali a ce ga wasu bangarori guda biyu waɗanda suke kishiyantar juna sai zaman to wane yayi kaza sai wane shi ma sai tashi wani aiki saboda ya mayar da martani akan abin da wane yanzu a ƙida addini haka nan ba ka nan bane ba dukkan wanda ya fahimce ta a matsayin hakanan to bai fahimci addinin Allah ba yanzu misali idan ka ɗauki rigingimu tsakanin rasha da amurka a shekarun baya a shekarun da aka yi yakin yakin cacan baki ko yakin ruwan sanyi alharbul barida amurka ta yi tsare-tsare misali ƙarƙashin jagorancin shugaban su hari truman ya yi tsari na tallafawa wasu ƙasashe da kudaden da suka kai kusan turwasan miliyon na dola suka keɓance irin su turki irin su al-yunan da sauran ƙasashe suke taimaka musu don mi don su ci gaba da wanzuwa a kan tsari na ra'asmaliya jari hujjanci yanzu rasha da ta ga haka sai ta yi raddu fi'il mayar da martani da ta yi sai ta ƙirƙiri wani biro ta masa musu suna alkomin forum wannan biron ne yake yi shi ko mayar da martani ne akan abin da amurka take na ba da taimakon kuɗi su kuma suka kirkiri wani biro wanda shi kuma zai tsaya tsaya tsayin daka akan duk kasashen da suke karkashin su kar wannan kwaɗayin kuɗin ya sa su mara wa amurka baya to wani abin da rashi da shi ne raddu fi'il mayar da martani tun da ku kun yi kaza bari ruwa mu yi kaza wai shi ne waɗanda suke ma'abuta biyu sun zo suka ce a ai ma wasu abubuwan da ake cewa aƙida ce ta magabata ai mayar da martani ne alhali ba haka nan bane ba duk abin da za a ce abu kaza addini ne to za a nemo shi ne za a iya dalili a dalilin qur'ani ko hadisi aka ce kaza kenan babu yadda za ka ce ai dan wane ya zo yayi kaza ne sai dai ala Allah ana zaune abun bai taso ba da wane ya zo yayi kaza sai ka ce a wannan matsala ce da cikas akan tahiyar addinin mutane da haka a tashi ina ayoyin da suka yi magana akan wannan a huddo su ina hadisan da suka yi magana akan wannan a huddo su an yi sai a gina hukuncin akan aya da hadisi ba akan son zuciya ba to shi da maliki cewa annahu lamma zahara kuma lalle tabbas lokacin da ya bayyana qaulal alfiraqi almufariqa fiha da aka samu kungiyoyi kaza wannan ce kungiya kaza wannan kungiya kaza wannan kungiya kaza sai ya zaman to sun kebance kansu a matsayin cewa su ne ahlus sunna ma'abuta bin na manzan Allah kai ma'abucin bin wani ne to je kare shi wani ma'abucin bin wani ne kai ma je kare shi kai kuma a ni mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ni ahlus sunna ne ni mai bin sunnar manzon da Allah ya turo ni sallallahu alaihi wasallam mali ce qama ahlus sunnati ahlus sunna suka tsaya tsayin daka bi siyagati nazariyatin khassa tumayyizuhum an an sa'iril firaqi fil imamati subhanallah maliki ce wai abinda su suke fada ba abuta son zuciya wai lokacin da aka samu kungiyoyi sun bayyana su ma'alu suna suka tashi bisiyagati da ƙirƙirar nazariya wani tunani idan ka ce nazariya shi ne tunani wani tunani kasatan wanda ya keɓance su tumayyizuhum wanda ya hudda su an sa irin firaƙi daga sauran ƙungiyoyi fil imamati a harkar da ya shafi jagoranci aka ce wai ma sun ƙirƙiri wata ideologiya wata nazariya wadda ta keɓance su da sauran mutane ashe alu suna ƙirƙira ne tunai a ba ga gina suka yi ba duk abin da za su gina yana nan a cikin ƙur'ani da ne ƙur'ani da hadisi kuma akan shi suke tafiya to shi ne malaci subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah malaci wa ta'ammal akhil qari ya kai dan uwana mai karanta wannan littafi ka lura an a yace cewa hadha ta'bir al-istishraqi al-adabi al-ajib wannan ta'biri da aka yi al-istishraqi wanda kusan mustashriqun wanda suke jingina kan zuwa ga musulunci suka kirkire shi wata wani ta'biri ne shine bi siyaqati nazariyatin khassatin tumayyizuhum an sa'ir al-firaq wanda nazariya ce wanda wa kirkire ta su al-mustashriqun al-istishraqi al-adabi ya ce al'ajib abin mamaki wanda yake cike da mamaki fi wasfi cikin wasafta amali salafi wasafta aiki na magabata na kwarai allazina la yasduruna fi taqririd dini illa an kitabi wa sunna waɗanda ba sa ƙoƙarin ƙirƙirar wani abu ko huddo wani abu ko zartar da wani abu wajen tabbatar da addini sai akan doron alkitabu wa sunna sai aka kira su da suna ai wai nazariya ce su ma wani tunani ne wani ra'ayi ne tunda wasu wanda sun yi kaza suwa ne sun yi kaza suwa ne sun yi kaza bari mu ma mu yi kaza saboda mu keɓanta akan sauran mutane wannan kuskure ne malai ce faqad abbaru an amali as-salafi bi annahu siyagha nazariya yace kaduwar suka bada bayani wai akan cewa aikin salaf wai siyaga ce nazariya wani abu ne da aka kitsa shi wanda yake da alaka akan doron tunanin wani alhali ba haka nan bane ba malice wa minal ma'alumi ai abu ne sananne anna salafa cewa magabata na kwarai yuqarriruna al-haqqa bi dalilihi suna tabbatar da gaskiya da dalilin da ya tabbatar da ita ba tunanin wani bane ba ko ra'ayin wani ko ina ganin wani ko kuma wani ya ce a shi abu kaza fahimta ba wannan bane bi dalilihi wa laysa dinuhum wa aqidatuhum nazariyatun tusaq malai ce aƙida ta magabatan ƙwarai waɗanda suke mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama walaisa dinuhum addininsu ba da aƙidarsu bai kasance nazariyat ba wasu tunani ne wanda suke tusar wanda ake ƙirƙirarsu a jera su a tsara su a ce kaza za mu ba wannan bane ba duk abin da kaga sun yi suna ƙoƙarin bin ƙur'ani ne da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malice sun makaru sannan su waɗannan mabuta bin son zuciya suka faɗa akan ahalin sunna a cikin wancan ta'abirin da ya wuce ne yake cewa tamayyuzihim wai cewa ahalin sunna sun keɓanci kansu malice wa ka annahum min ushaqi tamayyuz kai ka ce ahalin sunna wai suna cikin mutanen da suke so su ware daga cikin jama'a a ba haka nan bane duk mutumin da yake bin sunna to yana so ne akan a tsaya akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani ya tsora ku saman wani abin da yake ga tunanin shi ne ko ganin daman shi ne ko kuma abin da shi ya fahimta a dole a komo ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole jama'a kenan ba nazariya bane ba sannan ba son kebancewa daga cikin jama'a bane ba ka duba tahiyya duk tahiyyar da akwai son zuciya a cikin ta za a karanta ayar qur'ani ga abin da take ni ga yadda sahabbai suka fahimta a karanta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yadda manzon Allah ya al'umma amma wannan abin aiki da shi ila yaumin tanadi har abada ba za a aiki da shi ba to kaga mai amfani karanta shi da aka yi babu alhali shi kuma ana karantawa ne dan a yi aiki ba ana karanta ba ne ba kawai dan dai a ce wani ya iya karatun kaza ko wani ya iya karatun mazhaba kaza ko wani ya iya karanta a ana so in ka iya kai aiki da abin da ka iya ba wannan shine madon karatun addini maliki ta lakinnahum min ushaqil haqqi kaga ahlus sunna su mutane ne ma'abuta son gaskiya wa yuriduna tamyiz al-haqq min al-batil wa sunnati min al-bid'ah sanan ko mutane ne masu kokari wanda suke son tantance menene abin da yake gaskiya a hudda shi gehi bata ma kuma a hudda ta gehi saboda ayi walqiya kowa ya kowa a yanda yake a ga menene gaskiya sannan kuma a ga menene abin da yake bata liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم الله كريم daka wannan shine manhajin ahlus sunna tsayawa akan daidai daka ba zai taba kiranka ba akan cewa ka shi ka mushi biyayya ko kuma a ga wasu jama'a dole ka musu bi'a ana so ne ka tsaya akan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai in wane ne kai in a ina kake ka je ka bauta wa Allah akan wannan tsarin kai ne ahlus sunna ba dole sai kana cikin kungiya kaza ba ba dole sai kana cikin kungiya kaza ba da haka ahlus sunna suna kokarin tantance al-haqqu min al-batil was sunnatu min al-bid'ah sannan kuma tantance miye sunna tafarkin mi manzon Allah ya karanta sannan kuma me abin da yake bid'a tarkacen da wani kwaso ya kawo da sunan addini alhali lakinnahu la yumathilu dina fi shay malice summa sannan ma'abuta bin son zuciyar nan kuma za'amu sun raya cewa anna mas'alata ta'ata wulatil umuri wai mas'ala ta biyayya ga jagorori shugabanni wa adami jawazil khuruji alaihim sannan kuma da rishin halaccin huto na huto akan shugabanni suka ce ai wannan mabi daga cikin aqida iya daga cikin idafa kawai kare kare ne marasa amfani da suna addini alhali addini ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa alaikum bis sam'i wa ta'a na hore ku akan ku yi biyayya ku ji abin da shugabanni suka waɗi muku sannan kuma ku yi da'a ku yi biyayya har wani lokaci suke tambaya ma akin Allah idan suka zalunce mu ha mazalla ke cewa in suka zalunce ku ku yi haƙuri ku roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya hudda muku naku haƙƙin su kuma haƙƙin su wanda Allah ya ɗora muku ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun sarki wannan haƙƙin yanzu na magana wace ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in shi ke da an yi magana a kan cewa abi shugaba kar a mushi ka a fandare mushi kar a yi hoto na hoto da shi shi ke da kawai sai wani buɗe baki ya ce ai izafat ne ƙari ne mara amfani a da ba yana ciki ba wani ƙari ba ne ba sai dai in kai da baka san shi ba kake kamar ƙari ne ba la cewa kazalika sabru haka kuma hakuri ala zulmil wula akan zaluncin shugabanni wa jawrihim da ƙetare iyaka ana samun ba kowa ba hankalin shi yake azuwa a lokacin da ya samu mulki shi ne ba shi ita giyan mulki ta ɗauki wani eh sai ka rika jinka cewa an ra'a ku stagna wuyarka ya yi ƙwari ya yi kabri eh kana magana da damiri na jam'i kana mu muka ce mu muka hana mu muka yi wa ne to ba kowa ba yake kai wa labari to idan wannan talallaɓe ta ja shi to ku kuma talakawa baya halatta a gare ku ku yi hutu na hutu da shi da haka ta tsari da kake gane zanga-zanga a hutu ana zanga-zanga addini babu shi tsari ne na demokuraɗiyya ba tsarin addinin Allah ba ne zama da shugaba ba mashi zanga-zanga in ba kafulci ya hutu ba ƙarara maliki ta wa kazalika as-sabru ala zulmi wulatul umuri wa jawrihim was-sabru ala al-atharati minhum da haƙuri akan wasu kaso daga cikin jagorori al-athara wanda za su wabci wani dukiyar al'umma su zauna a saman shi sai ku yi haƙuri ku ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ga gari Allah sai ka ga wani ɗaya daga cikin ku wanda ana gaba kowa bane ba wala idan daga hannu dare ɗaya roƙi Allah sai ga Allah kifar da komi ana ta wahala an rasa yadda za a yi addu'ar mutum guda ɗaya a cikin ku Allah sai amsa wannan matsala an wuce ta sai da wannan kuma da aka aka muku ba daidai ba ku roƙi Allah Allah iyana alimun ne mali ce wa nahwi zalika da makamancin haka za'amu annahu min idafati salafi ala al-aqida suka ce ai wannan duk kare kare na na magabata na kwarin su suka kara shi a cikin aqida ba a cikin aqida alhali a cikin aqida mali ce wa qad jahilu aw tajahalu haqiqa sun jahilta ko kuma sun yi da gangam at-tajahul shine ka san abu sai kai mursisi kai kene ne ka nuna kaman baka sani ba to su waɗannan ma'abuta bai son zuciya jahilu aw tajahalu anna zalika min ad-din cewa biyayya ga shugabanni ya cikin addini was sunna shine karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaka wa min wasayan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama thabita iya daga cikin wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke tabbatattu bin nususi shar'iyya wanda suka zo da nassi na shari'a fil qur'ani a cikin qur'ani wa sahihi sunnati da sunna ingantatta fi sahihaini wa ghairihima a cikin bukhari da muslim da makamantansu cewa dole a yi biyayya ga mutumin da yake mutumin da yake shugaba to wannan kaga duka iya daga cikin harbatsaliya da rishin tasabbut na ma'abuta bin son zuciya da rishin sanin addini sai su rika sukan wani abin da yake addinin ne ko kuma ma'alumu min addini bi darura duk wanda zai bauta Allah ya san abu kazan na addini ne amma sai a zo a soke shi a dalilin me a ce ai wannan tahir suwa ne ce wa za'amu anna mas'alatal qur'ani kuma suka raya cewa mas'ala ta alqur'ani wa kalamullahi ta'ala da magana ta mai Allah subhanahu wataala mai girma da buwaya nan ma sun ja wa taqriril haqqi fi anna alqur'ana kalamullah da tabbatar da gaskiyar cewa ƙur'ani maganar Allah ne anan masana da ja munazzalun cewa ƙur'ani sabkekke ne ghairu makhluq ba halitta bane ba suka ce ai wannan ma min rududil af'al ai mayar da martani ne kuke yi akan waɗanda suka ce alqur'an makhluq ai ai an samu yan bid'a da suke cewa qur'ani qur'ani ai halitta ne ba magana Allah bace ko yanzu ahlus sunna da suka tsaya tsayin daka dan su tabbatar da cewa qur'ani magana Allah ce sai su waɗannan ma'abuta bin son zuciya sai suka jehi ahlus sunna cewa wannan bai cikin mas'ala na aqida bal inna ma kawai mayar da martani ne kuke yi wasu sun ce halittan Allah ne ku kuma don ku saba musu sai kuka ce ai magana Allah ce wannan magana daidai ne ba daidai bane ahlus sunna sun tsaya akan cewa qur'ani maganar Allah ce saboda haka Allah ya tabbatar idan wani yazo ya ce ya sabki abin daga wannan ma'ana kaga dole a tsaya ayi mi ayi bayanin ce a wannan abin maganar Allah ce haka Allah ya faɗi وإن أحد من المشركين استجارك الله فأجره حتى يسمع كلام الله har ya ji magana Allah me magana Allah shine Qur'ani Allah ce can yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so ne su jirkita su sauya magana Allah subhanahu wataala ashe tabbas magana ce ta Allah ba halitta bane ba Qur'ani maganar Allah ce ba halitta bane ba su kuma suka ce iya daga cikin rududul af'al wal idafati ala al aqida da kare kare akan aqida alhali shine girgabin aqida komin karantan abin da ya tabbata da sunan addini in wani ya musun shi to ala iya idrajin shi cikin mas'ala ta aqida komin karantan shi in ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko a gaban shi an yi bai ce komi ba ko kuma a ya ce ayi kuna makamancin wannan ya tabbata abu kaza addini ne komin karantan shi idan aka samu wasu fi'atun minan nas suka yi juhudin shi to ana iya idrayi shi cikin abin da yake aqida ce saboda rishin yarda da wannan ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma ƙaryata manzon Allah bai da babba bai da karami komin karantar mas'ala in ya tabbata manzon Allah ya ambace ta sai ka ƙaryata to imanin ka ta shiga yake eh malike ta wa hadha kama aslaftu ya ce haka abin yake kamar yadda na gabatar yandariju tahta ƙa'idata salafi yana sabka ƙarƙashin ƙa'ida ta magabata cewa anna kulla aslin min qat'iyyati dini kowane asali waɗanda suke na yankan shakku na addini wa ma sabata abin da ya tabbata bi nassin shar'iyyin da nassi na shari'a qur'ani ko hadisi to wannan abun wa yaridu fihi من قبل أهل الأهواء نقض أو شك أو خروج عن مقتضى الحق فلا بد من تأصيله ورد الباطل عنه مما لك تيوى أنا دكا وان أبن دي تبتا تيوى الديني يا تبتا أنس القرآن كو حديث الديني ما لك تيوى يرد فيه من قبل أهل الأهواء سيكا سامو وتمغانا لغوجا ما أبو تابين سنزوتيا نقض ورور وان مغانا دي تبتا الديني au shakkun ko kuma shakkantar da mutane akan abin da ya tabbata addini ne au khurujun ko kuma huto na huto da maganar a nuna ba haka nan bane ba amma tabbata wa addini ne ya tabbata hadisi ingantacce ya tabbata a cikin ayar alkurani mai girma idan ma'abuta bin son zuciya suka nuna cewa shakka ko huta daga cikin wannan abin to ma da yace wajibi ne an muqtadal haqqi yace fala budda min ta'silihi dole wannan matsalar a zo a bi ta sala-sala a yi bayanin da ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi wa raddil baɗili anhu kuma a mayar da aikin banzan da suka ɗora wannan magana ko ture shi da suka yi dole kenan a zo a yi bayani a tabbatar da shi yadda abin da tabbata addini ne dole tabbata a matsayin addini ne sai ce watanwihu an zalika fil musannafat sannan ba haka nan kuma dole wannan abin da ya tabbata da sunan addini ko da ma'abuta bin son zuciya da ɗan bida sun yi kare-kare ko sun kore abin to dole a zo a yi attanwi attanwi shi ne al'ishadatu a yi assana'u alai a zo a ambaci matsalar a yi yabo a kanta a yi jinjina a kanta a nuna cewa addini ce fil musannafat a cikin rubuce-rubuce da za a yi allati tuqarribu fi hal usul wa thawabiti dini wa musallamati a cikin duk abin da zai tabbatar da asalin addini wa sawabitin din da abinda su ne tabbatattu a cikin addini wa musallamatihi da abinda dole in ka saurara sai dai ka meka wuya aka ce maka hadisi ya zo ya tabbata to kuma magana me kake nema kaga kenan musallam dole musallamati malai ce dole ayi magana akan wannan gaba komin karantanta a cikin littafai malai ce wahiya kutubu sunna sunan littafai na sunna baina qausain al-aqida littafai na aqida yace wa hadha manhajun shar'iyyun ilmiyyun wannan manhaji ne na shari'a manhaji na ilimi istalaha alaihi ulama al-udul thiqat wanda haka malumman malumai adalai tabbatattu yardaddu a ɓangaren addini suka yi istilahin cewa duk abin da ya tabbata da suna addini in wani ɗan bid'a yana so ya kore shi to dole wannan abin a kashi cikin littafin aƙida saboda a tabbatar da cewa abin nan addini ne maliki cewa walahu ma yubarriruhu shar'an wa aqlan wa manhajan wa in daqa bihi ahlal ahwa'i zar'a ya ce dole a yi bayanin abin da zai barrarar da ya tabbatar da wannan abin shari'a ce hankali ne manhaji ne ko da ma'abuta bin son zuciya zuciyarsu za ta ƙumtata su ji cewa ba su ji daɗi ba ba zai hana ba saboda addinin allah ake faman mi a kare ba shaksiyar wani ba idan ana magana addini ba a ce a wa da tare muke a ba magana tare muke ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya turo shi zuwa ga mutanen garin makka kaga har lokacin da ya zo hijira me yake cewa yau zai huta daga cikin garin makka ya juyo kalle ta yake cewa wallahi la anti ahabbul biladi ilayya ke ce garin da na hiso in ba dan mutane ke sun hudan daga cikin ki ba yana son su suna son shi amma da mas'ala ta addini ta zo dole aka yi mi aka yi ayaga in za ka bi addini ka zo a bi addini in ba za ka bi addini ba kuma to shiga harkokinka yawa ni ka bar ni zan yi addini na malace wa haka lamma zaharatil mazahib al mu'asira al haddama haka lokacin da kungiyoyi suka bayyana na zamani al mu'asira al haddama waɗanda suke yunkurin rushe addini kal ilmaniya kamar kungiya ta al ilmaniya idan ka ce ilmaniya ita ce alladiniya za mu rayu a kan tsarin ba ruwan addini laicity ita ce ilmaniya kuma ita ce ake kururutawa kasashe daban-daban a ƙarƙashin tsari na demokuraɗiyya shi yasa ita ita demokuraɗiyya da kake ganinta dila ce in komi akwai a cikinta komi akwai a ciki duk wani hayaniya da ka sani yana cikinta tsari ne wanda yake cike da hatsari akan duk kasashen musulmai to wannan al'ilmaniya suna cewa alladiniya au ad-dunyawiyya ba maganan addini magana ce kawai ta duniyanci wahiya da'awatun ila iqamati al-hayati 'ala al-'ilmi al-wad'i shine kiraye kiraye akan a dora rayuwa akan doran ilimi na dan adam wal aql da abinda hankalin dan adam ya yarda yake cewa madluluhu yake cewa abinda kuma ya kumsa azluddini anid daula ya za a raba tsakanin addini da harakan da ya shahi mulki ku addini za ku iya to ku taimaka masallaci harakan jagoranci wanda kubar mana muzami wani ita ce ilmaniya daga sai ga shugaba jahili fitik abin da ya sani a bangaren addini wanda duka tsarin demokuraɗiyya ne tsarin al'ilmaniya amma tsarin shugabanci na musulunci mutumin da yake shugaba shi ne shi ne shugaba na harakan gudanar da al'umma kuma shi ne shugaba na addini ka duba ko daula ta usman ibn fodiyo da ya kawata haka tsarin yake da haka za a ga duk masallacin juma'a na kowane gari sai ka same shi a kowane gidan sarki kuma sarki shine liba to ana tahiya al'umuru ta taghayyar wata tabaddal har tsarin waɗannan turawa ya zo ya zama to ana fama a raba tsakanin addini daban abin da ya shahi mulki daban bal hasali intima'i ka nuna ma cewa kai mai addini ne tashi hankali ne ka nuna cewa kai mai addini tashi hankali ne sai a rika nuna ku a matsayin cewa kuna yan tsauran ra'ayi kuma abubuwan da mafi yawancinsu mai kulla su ne aka yi makirci saboda a shawwaha huska addini a lalata huska addini yadda duk wanda zai kalle shi daga nesa bai san shi ba ya ga cewa kai wannan system wannan tsarin tsari ne wanda ke bai da kyau a ce mutane a masallaci an zo an kashe kowa mutane a kasuwa an kashe kowa mutane a ilani an kashe kowa a ce kowa kahuri ne kowa jini shi ya halatta wani tsarin addinin Allah ne ba tsarin addinin Allah ba ne to ita ilmaniya tana magana akan abin da ya shahi fasluddin anid daula sannan kuma daga cikin mu'taqadat abin da suka suka aqidan al-ilmaniyin suna ga ce al-ba'd minhum yunkiruna wujudallah wasu daga cikin su suna inkarin samuwar Allah gaba daya wa ba'dhum yu'minuna biwujudihi wasu kuma daga cikin sun ce a sun yarda akwai Allah lakinnahum ya'taqiduna bi'adami wujudi ayyata alaqatin bayna Allah wa hayatil insan eh sun yarda akwai Allah amma ba ruwan Allah a cikin rayuwar dan adam shi da shi da mu eh ku za ku za ku yi tahiya akan tsarin ba ruwan Allah alani ko komai nashi ne eh to wannan su ake kira da suna al'ilmaniya malice lamma zaharatul mazahib al-mu'asira al-haddamati lid-din kal-ilmaniya wal hadatha suma al-hadatha mazhabun fikriyun wata kungiya ce take tahiya akan doron tunani na dan adam adabiyun ilmaniyun buniya ala afkarin wa aqaidin gharbiyya an gina shi akan tunani da aqidu irin na yammacin duniya daga cikin wannan tunanin nasu akwai alwujudiyya akwai almarkisiyya sannan kuma akwai addarwiniyya waɗannan aƙidu ne duka na kore ubangiji daga suna ga a kafa rayuwa akan wannan tsarin mu'takar ɗinsu shine mai a rafdu masadirin din duk wani abin da zai magana da sunan addinin ƙur'ani ko hadisi marfud a kore shi a nisantar da shi saboda kar ya kawo musu rudani a tsarinsu rafdu shari'a duk abin da ke shari'a ce ta Allah to zama ta tamamai da ta a gehe wannan tunanin a kan shi suke kuma ya shiga cikin ƙwaƙwalen da yawa daga cikin musulmai yana ga idan aka ce magana shari'ar Allah kai tsaye abin da zai rika zauwa kan shi abubuwan da suke ba su da kyawu kenan za a rika cire hannun mutane kenan yin mutum yi zina za a mai kaza idan mutum yi kaza za a yi kaza in ba ka yi ba babu abin da zai sa dan adam ya zauna lahiya sama da shari'ar da ubangiji ya dora mashi saboda ubangiji shi ya san kai wane ne san da kai baka ba kanka ba idan kana so ka zauna lahiya to ka bi shari'ar Allah amma mai amfani a zo mutum ya layi kuma an ɗauki dukiyar al'umma ana ciyar da shi sannan an ɗauki kuɗaɗen mutane ana biyan wanda yake gade shi tafka da rora kenan mutum ya laihi a kawo shi laihin da ya hukunta shi kai tsaye ya shiga harkokin shi ba yau ni wani akan kowa to su wani tsarin su alhadasa ɗin nan sannan kuma walƙaumiya akwai kuma tsare-tsare irin na alƙaumiya wanda har addinin ma in za su suna so su gina shi akan ƙaumiya me ƙaumiya shine waɗannan wannan mutane na ne wannan harshe na ne wannan kaza na ne sai zama to duk abin da zai amsa ko na addinin ne to yana ga na halishin shi ko na ɓangaren shi ya yi mahimmanci akan wani wanda yake ba shi ba kai zai iya barin addinin Allah saboda bin mutanen shi to duka waɗannan akwai sannan kuma akwai al'aqalaniya aqalaniya su ne masu suke dogara akan hankali wajen zartar da abubuwan yau da gobe babu zancen a ce Allah ce kuma zalla sallallahu alaihi ya ce sannan kuma akwai al'asraniya asraniya su ma ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi ne waɗanda suke ba ruwan Allah a cikin al'amarin ɗan adam mala ce wa nahawiha da makamantan waɗannan ƙungiyoyin ya ce adraja hal'ulama'u ka duba gani kaga alhadasa wal qaumiyya wal wujudiyya wal aqlaniyya wal asrani waɗannan duka abubuwan da suke daga baya suka su amma ga tunaninsu ga kazansu idan malumai suka tashi magana aqida sai su sa su a cikin littafin aqida dan mi saboda a bayyana cewa wannan abu kuskure ne kuma kokarin rushe addinin Allah ne shine malai ce adrajaha al ulama wal bahisuna wal wal mutakhassisun a wal mukhtassun malumai masu bincike waɗanda suka keɓanta akan wani fanni sun rika saka irin waɗannan ƙungiyoyin da bayani a kansu dimna buhusil aqaidi a ƙarƙashin a ƙarƙashin bayani ko kuma bincike na abin da shi aqida wal mabadi'i dhalla da hanyoyi waɗanda suke na bata sai a kawo ayi bayani akan hadasiyya ce qaumiyya ce alwujudiyya ce wa ma ila zalika malai ce wasara tadris wasara wasara tudarrasu fi aqsamil aqidati fil jami'at kuma ya zamanto waɗannan aqidodin duka ana karantar da su a jami'o'i daban-daban wal mu'assasatil ilmiya da dukkan wasu cibiya ta ilimi saboda amma mutane hannunsu mai sanda kar su hada zuwa ga abin da ke ba daidai ba malaci wa kulliyat usulid wa shari'ati wa aqsamiha da kulliya fakulte na abin da ya shahi usuluddin a qur'ani da hadisi wa shari'a da abin da ke alaka da shari'a ta addinin Allah wa aqsamiha da karkasuwar shari'a da makamantansu duka ana karantar da mutane saboda a bayyana musu cewa waɗannan aƙidu ne waɗanda suke addini bai yarda da su ba malai cewa ha za su ilahun lahu mubarriratu wannan istilahin iya da mubarriratu abubuwan da suke barrantar da shi da usulkin shi ya ce wa in ikhtalafa alaihin nas ko da mutane sun yi saɓani a kai dole karantar da mutane aƙida kaza kuskure ce aƙida kaza kuskure ce aƙida kaza ba daidai ba ne malami cewa summa yuhsanu sannan ya kyautatu an nuwajjiha li haula alladhina yuriduna alhadma mu fuskantar da bayani akan waɗanda suke son rushe addini wala yajiduna albinaa a su'alan yake cewa wala yujiduna albinaa suna so su rushe alladhina yuriduna alhadma suna so su rushe addinin Allah ko wala yujiduna albinaa amma kuma ba su iya ginawa ba su rushewa suka iya kuma ka duka duk wata kungiya ta bid'a kasan zuciya sai ga aikin ta miye kawai rushewa ne kaga shi zuwa ilmaniya ya raba ka da Allah me ya baka babu ya raba ka da abin da kake ko bai baka wani abin da yake badili ba babu in kuma zai baka wani abin da yake badili ne to hayaniya ne har abada zuciyarka ba za ta samu nutsuwa akan abin da ya baka ba kuma ya raba ka da nutsuwa ne malaci waɗannan sun iya rushewa ba su iya ginawa ba wala yujidunar bina'a yake cewa za mu wajahar da su'alan tambaya zuwa gare su fanakulu lahum za mu faɗa a gare su cewa idza kana la yu'jibukum idkhal ma tusammunahu al-idafat idan baya burge ku shigar da abin da kuke cewa kare-kare ne a cikin aqida allati tafaqa ala jumlatihi salaful ummah wanda wannan ƙare-ƙaren nan abinda kuke ca ƙare-ƙaren a magabata na ƙwarai kusan sun yi ittifaki akan cewa za a iya bayanin shi a ɓangaren aƙida wa ulama'uha wa khiyaruha da malaman al'umman nan da zaɓaɓɓun al'umman nan sai ce to in ya zamanto kun ki a sa wannan a cikin aƙida famaddabi'u indakum wai kuɗin da kuke maganan cewa abu kaza ba kaza bane abu kaza ba kaza bane ba miye ƙa'ida a wajen ku fi ma ya kunu minal aƙida wa ma la ya kunu miye zai iya kasancewa aƙida miye ba zai iya zama tuwa aƙida ba ku ba mu wata ƙa'ida da za mu riƙe sai a ce ai duk abin da ya biyo saman tsari kaza shine aƙida wanda ya kauce ba aƙida bane ba ba su da tambaya ta farko kenan summa sannan kuma hal antum muttafiquna ala qa'idatin fi zalika ku ba abu ta son zuciya gaba ɗayan ku in bida a taro shin kun yi ittifaƙi akan wata ƙa'ida ɗaya-ɗaya wadda a kanta ne za a ta yi babu sannan kuma wa man min shuyukhikum waye daga cikin malamanku wal firaq da hanyoyin da kuke bi allati tumajjidunaha wadda kuke girmamawa yu'khadhu bi qa'idatihi wa manhajihi waye ake ɗaukan ƙa'idar shi waye ake ɗaukan manhajin shi babu babu duk wanda yake kan wata bid'a bal hasali wani zai ce maka ma daga ran da kake kannawa in ka tahi ma ziyara wajen wani sai ce to daga nawan ka huta sai an sake jaddada maka ita ka huta to akan wace ka'ida a zo a taru akan wace ka'ida za ta yi babu kenan kawai hayaniya ce za shiga shi da malai ce wa man min shuyukhikum wal firaqi allati tumajjidunaha yukhadhu min biqa'idatihi wa manhaji malai ce wa nahwi dhalika min al as'ilati allati la yattafiquna ala jawabiha yace da makamancin irin waɗannan tambayoyin da har abada ba za su taba haduwa ba akan bada amsa idan aka ci misali kace a bar tahiyar sunna to akan hanya wa za ta yi sai wane ce shi wane shi ma sai ce shi wane shi ma sai ce shi sai ce in ka bi wancan naka ya warware bal an baka yankali ba sai ya hudda kamar daga cikin musulunci to kubar mutane akan abin da yake asalin addinin Allah littafin Allah hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce innama yaslukuna fi dhalika maslakal hadathiyin ai suna bin tafarki ne tafarki irin na waɗanda suke kirkire da sunan addinin suke a ƙungiyar da makaranta a baya alhadasi da su abuwa baƙi kawai ai wannan addinin ana ga tun wancan lokacin ana ga ya tsufa da aka abar shi a kawo sabo allazina yas'auna ila hadmi thawabiti wanda suke kaiwa su kawo akan ya za a su rushe abin da yake tabbatacce da sunan addini wal khuruji an anil usuli su huta daga cikin asalin abin da ke addini ne wal musallamat da abin da an sallama an yarda an tabbatar addini saboda ga aya ga hadisi amma ya ce a so ake a hudda ku daga sama wanda akai kun tsari na daban maliki chami suke so su kai mutane zuwa gare shi suna so su kai mutane zuwa ga ila atihu wa daya suna so su kai mutane zuwa ga imuwa ati wa daya sannan kuma da bacewa hanya ga baki daya wal fawda idan ka ce fawda shine hayaniya yawa walfauda da hayaniya shi ne abin da ake so a kai mutane zuwa gare shi in ka raba mutum da manzana sallallahu alaihi wasallam to duk inda za ka kai cikin hayaniya za ka kai shi malice nas'alullah salamata muna roƙon Allah subhanahu wataala amuntuwa Allah ya kare mana abin da ke addinin mu ne to ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala kasancewar gabar tana da tana da tsawo kenan da izinin Allah subhanahu wataala ranar gobe akwai tsari kamar hasbal jadwal inda tsari ke tafiya kenan akwai karatun qur'ani ko kuma koyon karatun qur'ani tsakanin magariba da isha'i anan sannan kuma ranar litinin Allah kai wa dalilin lahiya akwai karatun littafin ulul fiqh sai dai malamin da ke yin shi bayana ran talata Allah kai wa akwai karatun littafin al-adabul mufrad tare da malam Muhammad Isma'il sannan kuma ranar laraba akwai rijalin nisa a haular rasul tare da doktor ya turban mamala da shi da mirarar litinin bayana sai kuma ranar alhamish akwai karatun littafin kitabun tauhid tare da mala abdullah muhammad usman ranar juma'a kuma sai a huta da sauran sulhu kuma hirasatul aqida insha Allah sannan ila Allah kai gobe a cikin karatuka wanda nake gabatarwa akwai karatun riyadu salihin wanda ake gabatar da shi a masallacin tawalala can birni titin gidan babuke ko tamam ran litinin idan Allah kai mu da lafiya akwai karatun littafin nawaqidul islam nawaqidul islam shi kuma a markazul ansar littahfiz wal ulum shar'iyya wanda yake can yamma idan ka wuce lakwal nazari titi yamma kai yamma titi na daya na biyu na uku wanda shiga arewa da kashe kaga wani masallaci mai tsoron beni magarba ya shayi da izinin allah fatan mu allah subhanahu wa ta'ala datar da mu dora mu akan abin da yake daidai ta sa saka ta mu akan bin abin da yake shirya ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله